الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar laraba da sha shidda ga watan zulqada hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 muna fatan ubangiji ta ala da da mu ci gaba da karatu na wani littafin malbarka sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir da taslima ka annaka taraha na shehun malami muhammad nasiruddin albani rahimahullah ubangiji ta'ala ya kai rahama da jirgin cikin kabarsa wanda a cikin darasin namu na baya mun kawo ƙarshen babi na istikbalin kibla yau za mu tashi alkiyamu ina ganin ne ko wato tsayuwa tsayuwa a cikin sallah da dalilan da yasa ake tsayuwa a cikin sallah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wa tatawwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan tsayuwa cak a cikin sallar furilla da kuma sallar nafila itibaran bi qaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin dalilin tsayuwa a cikin sallah shine da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ku tsayu ga Allah kuna masu da'a wa amma fi safar amma kamar yadda muka kawo bayani a baya lokacin da muke magana akan istiqbalal qibla wa kana yusalli ala rahilatihi an-nafila yakan yi sallah akan abun hawansa taguwarsa sallar nafila aga ashe nan gurin daga tsaye yake ko daga zaune daga zaune kenan dan kar mu manta da cewa ya halitta a yi sallar daga zaune har akan abun hawa shine amma ana yin shi ne a lokacin bulaguro sai malam ya tana mana cewa amma fi safarin fakana mai salli a lara hidatahu nafila a cikin bulaguro annabi muhammad sallallahu alaihi yakan yi sallah akan taguwarsa sallar nafila sai muka ce idan zai yi kabara farko sai ya kaka sai ya kalla alƙibla ko kuma sai ya juya ya ci gaba da nafilar shi gaba inda yayi wa sanna li ummatihi an yusalla fil khawfi shadid ala aqdamihim aw rukubanan kama taqaddama kuma annabi sallallahu ya sunnantawa wannan al'umma tasa yin sallah sallar tsoro sallar tsoro shine lokacin da mutane suke da fargaba kamar kuna cikin irin wani jejin da akwai yanki da nahum a yanzu kuna cikin tafiyar ma ya aka kare balle kun tsaya sallah to lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'umma ya sunnanta mata yin sallah tana tafiya a kafa ko akan abin hawa shine ala aka damihim akan diddige su suna cikin tafiya suna Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar ana yin sallah a cikin tafiya ana sun kuyar da kai kadan sun kuye na sujada ya fi na ruku kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata a cikin bayani na wato cikin babi na kallon alkula wa zalika qauluhu ta'ala wannan kuma shine fadin ubangiji tabaraka wataala a cikin suratul baqara aya ta 238 idan ban manta ba zuwa da tara ubangiji ta'ala ce hafizu ala salawat ku kiyaye sallolin nan gaba dai guda biyar sannan sai kebe wata sallah ce wa sallatul wusta da kuma sallar tsakiya galibin malamai sun faɗi salloli daban-daban a matsayin salatul wusta amma dai dalilai mafi inganci shine sallar la'asar a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shagaluna ala salatu wusta ya tsine wa kafirai ce sun shagaltar da mu da sallar tsakiya wannan sallar kuma ce sallar la'asar a wannan zamanin da haka Allah ce ku kiyaye salloli da kuma sallar tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ku tsaya ma'ana ku tsaya ga Allah kuna masu da'a kuna masu biyayya da haka salatu wusta ce sallar la'asar galibin wato maganganun malamai magana mafi inganci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya sallar ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i idan ana so a kwatanta wanda ya daidai da shi wajen asara to sai a samu mutumin da wani annoba da bala'in ya faɗo garin su ya kashe diyan shi ya kashe matan shi ya kashe uwayen shi da kakannin shi da dai fami shi gaba ɗaya suka kare ba wanda ya saura sai shi kadai wannan asarar da ta cima wannan mutumin ya kamata a mai jaje ko bai kamata ba to in har akwai wanda ya daidai da shi wajen asara to shine musulman da ya sala da ya sala asar cikin jami a ga sai ga ko aka mutum sallar ta bashi bai damu ko aka to da haka ita sallar tsakiya Allah ce ku tsayi ga Allah kuna masu da'a sai Allah ce fa irkibtum farijalan idan kun ji tsoro a cikin tafiya in kun tsaya sallah akwai barazana farijalan ku yi ta kuna tafiya a kafa auruku ba da ko akan abin hawa kamar yanzu akan jirgin sama ne akan bato ne akan mota ne akan belo ne duk abin da ka hawo idan kana tsammanin tsayuwa a yi sallah zai zamanto matsala a rayuwarka Allah ya ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj mu sanya kunci a addini ba kai ka sallah kana tafiya kuma sallar farilla ba nafila ba eh shine fa yanki mutum farijala aure kubana idan kuna da fargaban tsoro ku yi salatul khawfi shine ku yi ta kuna tafi a kafa ko kuma kuna tafi akan abin hawan ku fa idza amintum lokacin da kuka samu nutsuwa kuka amintu kuka je inda akwai tsaro akwai zama lafiya to fadhkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ma'ana ku ambaci Allah kamar yadda Allah ya ilmantar da ku abinda ba ku sani ba ma'ana ku yi sallah irin yadda kuke yin ta da ba aboce tsayuwa da ruku'u da sujada kuma a guri guda ba aboce kallon alqibla wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 238 zuwa da tara insha Allah wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam fi mawdi'i fi mard mautihi jalisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a rashin lafiyar da ya bar duniya to an gan shi yana sallah daga zaune kenan idan baka lafiya ya halatta kai sallah daga zaune ko bai halatta ba ya halatta tun daga manzan Allah a rashin lafiyar shi na barin duniya yana sallah daga zaune kar ka ce dole dole sai ka tashi ka tsaya kai kuma tsayuwar aiki ce baka da lafiya ita daga zaune tunda manzan Allah ya yi kuma shine abin koyi wa in tutihu tahtadu idan kun yi koyi da shi kun dace kun samu daidai kun shiryu wasallaha kadhalika maratan ukura qabla hadihi hina shi manzon Allah ya sallaci sallar furilla a wata rana sau daya gabanin ya shiga wannan rashin lafiyar tashi ta barin duniya maganar baya ai an ce ya sallace ta daga zaune a rashin lafiyar da ya bar duniya ko to sai malam ya ce wasallaha kadhalika maratan ukura qabla hadha qabla hadhihi hin annabi ya sallaci sallah a wani lokaci so daya kafin rashin lahiyar da ya bar duniya amma a lokacin masu ce ishtaka a lokacin da ya rashin lahiya ne hira ishtaka lokacin da rashin lafiya ya kama shi wa sallar nasu wara'ahu ran nan shine maliman da ya zo da aka tada sallah sai ya zauna sai ya kafara daga zaune wa sallar nasu wara'ahu kiyama su kuma mutane suka tsaya da suka saba yau ba su da wannan ilimin aiko liman yana zaune su kuma suka yi tsaye suke kafara suka ce Allahu akbar fa ashara ilayhim an ajlisu sai manzo Allah ya musu ishara ku zauna ku zauna ashe ya halatta a cikin sallah kai wa mamu ishara da wani abin da ya sun kauce ko ba gane ba shi da ya kafara daga zaune to su ai ba su da wani ilimin a zauna yau ne sai ga kadai haka ta faru shi kuma da laya su kula bai su garau da haka kaga ba su zauna ba da umarnin shi ba suka yi kafara daga tsaye shi ne fa ashara ilaihim an ajlisu sai manzo Allah ya musu ishara ya musu nuni da mi da hannu kowa ya zauna in suka zauna yau sallar ya zauna ce ba ba ya tsaye bace Allahu akbar sunna kenan fa jalasu suka zauna falamma in sarafa lokacin da suka gama sallah din annabi ya sallame qala sai yace in kittum alifan la tafa'aluna fi la faris wa rum sarkiris kun kusa sauran kiris yau ku yi aiki irin ayyukan farisawa da romawa yau sana ka ɗan ku yi aiki irin ne huru da nasara da maguzawa ya ƙumu da alamulukihim wahun ƙu'udan don farisawa da romawa su ne mutanen da suke tsayuwa a kan shugabanninsu kuma shugabannin suna zaune wannan ke nuna abin da sarki yake dogari yana tsaye shi yana zaune daidai ne ba daidai ba ne aikin maguzawa ne da yahudawa da kiristanci sarki ɗaya da gani a ƙasar nan allah ƙara mace lafiya ya zama zo a kujera kuma dogarin shi a kujera sarki wancan garin sarkin barmu shi kaɗai na taɓa gani sarki a kujera dogari a mi wannan shi ne suna suna kenan eh amma duk mutumin da zai zo ya zauna wani ya tsaya mishi to wannan ya aikata aiki irin na farisawa da rumawa shugabannin wancan zamanin na maguzawa masu bautar wuta wannan ku koda malam ne irin abinda malamai suke dan agaji ya je tsaya bayan kikin malam na zaune dan agaji a tsaye wannan ba bai dace ba ya saba wa karantarwa addini ya saba wa sunna wallahi ya saba wa sunna koda malami ne sai gurin da ake da matsala ta tsaro idan ana tsammanin wani zai kaya malam hari in har shi dan agajin ya iya tsarewa yawan dan agajin ma ya ga har ba guduwa zai ba ha lokacin da aka shafa da malam jafar babu yan agaji a cikin sahun ne ya je su jira fa ana ɗinka mai kartushi mutum ɗaya aka saba ya ce kai jama'a malam ne ba ake halbi madadin da ya wannan sanarwar mutane su ka ɗauki kawai in ba ka yi ba na guri bawar kudu da zai mana ta arewa kowa ta da kan keki mutum ɗaya ya zo ya rungu malar jafar allah jikin rahama shi ma suka halbe shi mutu tare suka ta yi allah jikin su cewa malar da yake halbi kowa sai ya takan shi malar yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah kowa yana da a cikin sauti amma duk mutane sun gudu musamman da sai an firkita din sai suke halbi sama na su kara da kirkitar da mutane in ba ka yi ba da guri to in akwai matsalar tsaro yadda za a bai malan kariya ko za a bai ranka dade honorable sultan ko waye ba dai shabda katan ko waye to wadda ba nan hido gare su su tsadan kar wani ya zo ya mari sarki ko ba haka ba yanzu zan alkokar su tsaya saboda kana ga dogari ne ba za ka yi so ba wannan shi ne dalili amma an da yana zaman lafiya haramun ne wani ya zauna don yana malam ko don yana shugaba wani ya zo kan shi ya tsaye ko don yana gwamna ko don yana farfesa da in ana jin tsoron fargaban tsaro shi ma to aiba da nesa ta shi zai zo tsaye ba ko sai ya koma nesa nesa in yi zo gaba daya gindi irin da suke tsaba sai a rafke su gaba daya ba to shine annabi ya ce yau sauran kiris ikintu kun kusa alifan dazun nan da ta fa'alu fi'il faris wa rum ku aikata aikin farisawa da romawa ya ƙumuna alamulukim su ne suke tsayewa a kan shugabanninsu wa hankudu shugabannin suna zaune idan har a cikin sallah manzan Allah ya hana wani yana zaune wani na tsaya bashi na gaba cikin sallah ba a cikin sallah ne ba shi annabi ya hana shi yana zaune su suna tsaye kamar ya bambanta kansu kenan da da su go to a cikin sallah kenan na ga a zaune ya ce fala ta fa'alu kar ku ƙara aikata haka umarni ne wanda ko ba umarni ba ne umarni ne manzo Allah ya akan kar ku ƙara mutum ya zo ya zauna wani ya tsaya a bayan shi sai dai in akwai dalilai waɗanda suke shari'a za ta karba ya ce in nama ju'ilal imamu da yutuma bihi ana sanya limami ne gaba da abin nan ayi koyi da shi tun da kwa liman a zaune koyi da liman kuku zama mi kuma kuna zaune liman a zaune kuna tsaya kun saba mashi innama ju'ila al-imam li yutuma bi an sanya liman gaba ne dan ayi koyi da shi irin abin da yayi ayi to shi yana zaune ya ce Allahu akbar ya ruku na masu zama ku kuna tsaya rukun ku ba iri ɗaya bane ba da haka fa idza raka'a farka'u idan liman ya ce Allahu akbar ya ruku kuma ku yi wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago kuma ku dago wa idza salla jalisan idan limamin ku a zaune to fa sallu julusan ajma'un kuma kowa ya zauna ai mun yanzu sai gama rayuwar ka masallacin suna ba gani haka ba in ma ya dage ya yi ta daga tsaye ko kuma ya fita ko ba haka ba kuma yana da kyau a rika ɗabbaka suna lai duk wata suna ta tabbata daga manzo Allah yi kokari kan ka mutu ka ɗabbaka ta da haka wannan shine umarnin manzo Allah duk lokacin da limami yake tsaye ku yi sallar gaza in ku limamin ku zaune yake to kuma ku zauna fasallu julusan ajma'un ku yi sallah daga zaune gaba ɗayan ku wannan mun tsaya akan abin da ya shafi haƙƙin tsayuwa kenan wajibi ne mutum ya sallah daga tsaye limami ko mamu idan ba shi da lafiya sai ya yi daga mi daga zaune idan limami yana zaune wajibi ne mamu masu zauna yau sallar yan zaune ce gaba ɗaya don a yi koyi da shi kada a saba mishi idan kuma aka yi sallah daga tsaye limami daga zaune an yi aikin farisawa da romawa an kwaikwayi maguzawa da yahudawa da kiristoci yanzu za mu shiga babi wadda ke magana akan salatul marid jalisan hujjar sallar mara lafiya daga zaune wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu sahabi mai gima imran dan husayn yace kana bi bawasir na kasance ina da bawasir wani ciwo ne a diddige ko wani kurji to shi yana da wallarura ta rashin lafiya kenan a kawai shi ya ce fasa'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zuwa tambayi manzan Allah alaihi salatu wasallam dangane da yanayin da nake samun kaina idan na ce in yi sallah da gaske saboda rashin lafiya da na kafa faƙada sai manzan Allah ce salli ƙa'iman fa'illan tastaɗi faƙa'idan karka sallah daga tsaye da shi ne wajibi shi aka fi so amma in ba za ka iya ba to ita daga zaune fa'illan tastaɗi idan ma har ba ka iya yin sallah daga zaune saboda rashin lahiya fala jambin to ka kishin gida mana ya za ta jambi ka kwanta bangaren ka na dama yake sallah haka nan idan bai yi wa haka nan sai ya kwanta na hagu idan bai yi wa haka nan sai ka yi nan idan haka bai yi wa to sai ka yi da kawai yadda ta samu yanzu ba ba tunanin a wani position kake ba zan can a kalle gaba da koyon ba ake ko alƙibla ba ka dai sallar da kawai ake so kai ka diba nauyin sallah ba hatta rashin lahiyar da baka iya zama baka iya rige shi har yanzu zai baki alika ba muddin akwai hankali a jikin dan adam bai dace a bar shi bayan sallah ba to wanda kaga babbar matsala ce ga masu jinya sai mutane suna jinya mara lafiya a likita ba su kula da sallar shi ba amma sa kula da ya sha magani ko yau ai bala'in ciwon rashin lahiya yayi bala'in ciwon da ya kwanta da shi a likita tunda al'adul ladhi bainana wa bainahum asala bambancin mu da su kafirai sallah ne duk wanda ya barta ya zama ya zama arne to idan ya mutu yana arne ina sauki yake kai rayu ma ya zama arne aga akwai matsala ke wajibi ne in dai akwai hankali a jikin mara lafiya yadda za ka ce mai tashi ka sha magani ya ka ce mai tashi ka yi sallah ba ma dai daga zaune ki sha to za shi yi sallah daga zaune a ba da iya to i a gefen ka ma kwanta gefen ka da dama ba na iya yi hagun ba na iya wa ire ran ma ka yi mishi alwala in tafi mace ka mai kasa ko da hannun shi ka shafa mai ka dai tunatar da shi sallah mutum akwai lumwashi a jikin shi kuma yana da hankali wajibi da ya sallah kuma a cikin lokaci yasa duk magabata za ga su ma za su yi su faɗo amma su ga ce an yi sallah sai na umar allah ya kara musu yarda yana ba da sallah fa aka soke shi ya fadi aka janye shi aka ci gaba da sallah kuma to wannan sallar da bai yi ta ba idan ya suma ya farfado waɗanda suke jin sai mishi a sallati ya amirul mu'minin sallah dai baka yi ba kariba ba yana cikin jini a ka madara a bashi in ya sha sai ta huto daga uwal hanji saboda uwal hanjin ce ya tira masa sai ta zubo madarar amma a wannan lokacin masu jin suke ce as-sala ya amirul mu'minin sallah ne baka yi ba ya ce babu alheri ga wanda bai sallah sai ce Allahu akbar sai ya fara kuma Allah shi kenan sai suma yana cikin sallah sai suma idan ya farfado ne kuma Allah sai ce mishi sallah ne ya amir mu ya ce ai babu alheri ga wanda bai sallah ba Allah sai ya kabar haka har ya mutu ubangiji ta Allah ya kara mishi yarda to mun yanzu mutum ya shiga wannan halin wayo wayo wa zai tuna mai sallama kokari ya ga doktor ya zo yayi ya warki idan Allah bai kadar zai warke mawa kadiba yana cikin jini jina-jina wuka ya kafa mai irin mai tsinin da mai mai maki ce mata mai harshe biyu ya murda ya murda ya janyo ya cire uwar hamjin kafin ma ya fita sai a cikin saman sai da ya soke wajen mutum bakwai shi wani daga wajen masallaci ya ji kabbarar ruku'u ta umar shi don sai da ya bari ya yi ruku ya kawo mai ita don sai tun gefa shi da ya faɗi masu hafi suka janye shi abdurrahman bin auf yana jin bambance ba sai ya shiga limanci to shi abin da ya bai wannan mutumin mamaki ya ji karatu da kafara na da ruku'u duka na umar ne sami allahu liman hamid ya ji ba shi bane ya ji akwai abin da ya faru da ya ga wani mutum ya mutu a guje sai bi shi da ya gagara ya kama shi sai ya cire rigar shi dama irin rigar da ta san yi mai mai abin murhin kai sai ya ji hawa sai fusgo shi da baya sai ya fadi da ya fadi ya ga dai yanzu ne ya kamu ko sai ya kwaba a kashe wuka kuma kashe kashe na ba magudi ne don kana samu wani labari ba aka yi wannan shi da wani malami yake ta kaga sabon manzo Allah kenan baka ta'addanci a cikin zakatira dittin da za a yi sai sun kai ka muku namu sai a kashe kuma a ce a rasa inda suke an kashe malam Jafar aka ce ba a san musu wani ne har yau an kashe albani Allah mashi aka ce ba a san ko su waye ba har yau Allah ya ji kansu rahama ko muna an gishe yi Allah samu cika da imani to wannan sahabi na manzo Allah ya tambaye annabi ya ce mishi yaya zan yi sallah ban da lafiya akwai matsala a kafan da tana ciwo ta kai sallah dai daga tsaye in ko baka iya kai da zaune idan baka iya kai a gefen ka ko da dama ko na hagu wa qala aidan sa'atahu sallallahu alaihi wasallam ala salatu rajul wa huwa qa'idun wata rana aka tambaye manzon Allah dangane da sallar mutum da yayi ta daga zaune yana da ikon ya tashi ya sallar daga tsaye sai daga zaune faƙara sai ce man sallah ƙa'iman hu aftal duk wanda zai yi sallah daga tsaye to ya fi ya halatta ka yi sallah daga zaune idan ba ka lafiya amma inda za ka iya ka daure ka yi ta daga tsayen to shi ne ya yi wa man sallah ƙa'ida falahu nisfu adada ƙa'im amma duk wanda ya sallah daga zaune yana da rabin ladan wanda ya ta daga tsaye kasuwa ce da kadara ka za ka sayar ga inda za a sayar da miliyon ga miliyan biyu wanne za ka sayar ai ko tambaya ba bai ina tun ko kama misali a ce idan ka fito ta wajen shago za ka sai da miliyan biyu a cikin shago miliyan daya ai komin nauyin kayan sai ka tun kudo shi ba ma hudu shi bago turo shi za ka dan yi miliyan biyu in ka yi sallah daga tsaye kana da lada in ka daga zaune kana da amma na zaune yana da rabin ladan wanda ya daga tsaye ne wannan shi ne fatawar da manzan Allah ya bada man sallah qa'iman fu afdal wanda ya daga tsaye shi yafi wa man sallah qa'idan fa nusu adal qa'im duk wanda ya sallah daga zaune yana da rabin ladan wanda ya tatse ne wa man sallah na'iman a wata ruwaya kenan kalmar na'im kalma ce wanda aka fasali da ambatar da barci ko kwanciya wanda ya sallah daga kwance misali falawar su ba adal qa'id shi kuma da rabin ladan wanda ya ta daga mi kenan ka gaba ka iya tashi ka yi sallaba daga tsaye ko a cikin sanyanka daga zaunan ma'i kaga kiwuya ta kai kiwuya daga kwance ma yi kokari dai ka yi nafila ko da yan rakawoyi ne amma sai ma da ya ce wal maradu bihil marid ana nufin fa waɗannan yanayin duka da na zama da na kwanciyar ga marar lafiya ne kaka ce a to shi ke na yanzu tunda mun samu dama ai da kwance ma sai ba a akwai larura da tarshen lahiya kaka ba za ka iya tashi ga tsayawa ta idon kwancen ma kaga da da i daga zoran ba kaga da zoran bai yi ba daga kwancan ba da kai dan kada a rasa da sallar bai kawai baka da kara Anas radiyallahu anhu hakikan Anas Allah kara mishi yarda yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala na ala nas ko ala nasin ko misaluna qu'udan min maradin manzala ya fito sai tura wadansu mutane dukkan su ba su da lafiya kuma kowa na suna daga zaune fa qala sai yace inna salatul qa'id ala nisbi min salatul qa'id lalle ku saurara ku ji sallar mutum da ya ta a zaune tana da rabin ladan wanda ya ta tsaye a nan gudun mazalar ne yake kwadaitar da suke ko a samu wanda yana da dama ya tashi ya da ka abin da sai sai kaji ƙarshen laraba mana sai ga sahun warko kujeru sau na biyu duk kujeru ba sa mutum in ka taba shi zai iya tsere ma da gudu amma yanzu sai ya sallah daga zaune kuma lafiyar shi karau to malamai suka ce duk wanda zai iya sallah daga tsaye daga zaune bai da sallah amma su sab har wai na mu faɗan baki daga nan saboda ko ko sai ga mutum ya ji umara ko aiki sashi kawai ya ya kama kujera kawai ya zama shi yana sallah daga zaune saboda ko ko ka san baki mutum yadda ka san shi hawaii da haka yake sai da abu da tawaye da zama shi ina mamaki in ga mutumin mu nan wanda kai dai ka san a gida ne wallahi ba haka yake sallah da karfin shi da komi kawai ga yana sallah daga zuwa akan kujera saboda kawai ya ga laraba suna yi ya laraba ana koyon addini da su ne babu hulla akan cewa laraba sun yi ba addini ba ne larabawa mutane ne kamar ka su ma gila ba sun fi wa jahil ji wadansu Allah so ke to maza Allah ya tada marasa lafiya suna sallah daga zaune ya ce musu lalle ku sani duk wanda ya sallah daga zaune yana da rabin ladan wanda ya tatse ne don ya zaburar da su kowa ya tashi sai inda zai iya wannan ya san basu lafiya ga musu wannan magana idan ga masu lafiya kuma wa ara sallallahu alaihi wasallam maridan fara'u ya salla ala usada annabi ya je da wani mara lafiya sai tana shi na sallah a matashin kai ba wani akwai san dadi gare shi matashin kai ya kasa akwai laushi ko ba kai sai ke sallah ba ka za a fara ma biha sai manzo Allah da kuma tashin kai ya jefa da shi ya mana ya ga akwai ragwanci kwarai gaida shi ne ya je ya yi bashi lafiya wadda suna ce ta manzan Allah duk in kasa mutum bashi lafiya ka je ka gaida shi kuma ka yi mashi addu'a to shi da ya je ya gani sai tana yana sallah kan matashin kai sai annabi ya dauki matashin kai ya je fas saboda taurin halifa a kaza udan sai janyo wani itace wasu malamai suka ce a itace ne wanda aka nike shi aka dake shi ma aka zuba shi a wani yanayi kamar kasan ba ɗaya yake da matashin kai da an sa wani shifan na abdiga ko na abu nan ba wanda itace ne sai ya janyo shi bi sallah alaihi dan ya sallah kai ba kaza hu faran mabi shi ma annabi ya dauka ya je wasu yana abin nufi a nan gurin ba san ragwanci da lalace ta fuskar ibada so ake ke iya kokarin jaji ba ka gani da muke jaji wajen neman kuɗi ka je gani da mazaje suke rami gaba ƙasa ta neman zinariya ana halaka kamar mashi da hannu ma ka je gani da muke dagewa wajen neman duniya amma fuskar addini kawai nan da nan sai mu shagwabe kaga mutum abin da zai iya ya kasa yi to wannan yana nuna mu annabi musallallahu alaihi yana zabar da mu akan mu zama masu kokari mujajirce ta fuskar ibada kar mu sa rabanci shi yasa ya jefa da matashin kan ya rarubo wancan shi ma ya jefa da shi wa kana sai ce salla al ardi idan zata in zaka iya kai salla akan kasa wa illa in ko baka iya salla akan ka aje goshin ka a kasa ba magana ka nemi wani matashin kai fa'aumi ima'an kai sun kuye kawai ka san duk mutumin da ya aje goshin shi akan matashin kai zai iya aje a kasa kawai neman daɗi ne kawai in sallar ka kasa in ba za ka yi aje goshin kasa ba to kai rika sun fiye haka waje a sujuda ka aktar da ruku'i ya zama to sujada da zaka yi ta hi kasa ka bi sun fiya ba a wajen sujada sama da yadda ka sun fiya a wajen ruku'i in ka iya sallah a kas yi sujada a kas in ba ka yi sujada a kas ba ce ka dauko na mai laushi ba a kawai ka yin nuni sun kuye kaɗan wajen ruku'i kaɗan ƙara akan na ruku'i wajen sujada wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan al'umma Allah ta'ala ya samu aikata sai a salatu fi safina sallah a cikin bato na'am to gaskiya ne adiba ne aha amma sai an kama shi bai kamata ba inda har sai an taimaka mashi yayi yanda yake iya ba sai an kama shi ba in zai iya zaune ba tare da an kama shi ba ya fi ya tsaya sai an kama shi ai a gaba akwai da zamu je in za ka iya ka tsaya kamar yadda mai wanda ya kawo ba tare da kajin gini da wani abu ba to ka tsaya ba tare da kajin gini ba in kuma za ka iya tsayawa amma sai kajin gini to kajin ginin ka tsaya har a kai inda kawai kana iya ta kowane irin yanayi in ya zama sai an kama ka to akwai matsala sallah ba bukata ce sai an kama ka agaji ka yi daga zaune ya fi dole dole ne duk wanda yake jinya game da lafiya iya gashi ga wani hali matakin farko da zaka fara lissafin sallah azhar ta yi bai yi ba daga rubuta yau markarediya sallar zoro wane bai ba kamar yadda likita sai da ya bude mai wani littafin da wanda ya aikin yanzu sai ya rubuta ko da yarkin da to kai ma rubuta azhar bai ba la'asar ka rubuta bai ba magriba a tuzo bai ba isha'i bai ba gobe kuma ka sake fash ka sa jiri ko alamis asuba bai ba kaza duk kaza no yana gama samun lafiya sai ka zo ka zauna ka dauko littafin ka karanta mashi eh rana kaza sallah kaza da sallah kaza rana kaza sallah kaza shikenan ya rage gidan shi yanzu shi kuma ya fara rage su a lokacin da ba sani ba yanzu da ba ki wanda ya ana iya ga mishi fara mishi eh sosai sosai kuwa sai a ga mishi rage ai babban taimakon da zaka mishi ba wanda ya bar sallah ya samu matsala ba duk wani abin da rage mana yanzu ba sallah bace aka sa ta shi ke na akwai problem ba ta gyaruwa da zarar musulmi ya je wa Allah ba sallah akwai matsala wallahi akwai matsala ita ce za a fara dibawa idan ta yi kyau sai a karɓi sauran aiki da an rasa ta duk abin da ke na alherin mu Allah zai watsi da shi na'am mafi yawa da muke gani ɗan jiya za su wasu kula da irin wannan matsalar haka ne eh mana saboda na an zargi ne zargi ne saboda ba su san mahimmancin ibada game da lafiyar ba sun fi sanin mahimmancin likita ya zama kullum yana kan mala jikinsu wannan shi ke birge su a ce wannan akwai kulawa dan ba za ta yi Allah sa ta shi ya iya tambaye tambaye su duk su kuskura aha ya iya tambaye su eh san- eh, yana iya tambaya yana iya tambaya tun da su busa ne ba shi yasa ai ta kanta jinya tana da babi nata ya kamata majinyaci ya san yadda ake jinya wanda idan mara lafiyar naka ba zai cika a hannunka akwai abin da ake bukata ka mishi akwai fitiro mai da kalmar shahada in ya cika akwai abin da ya kamata ka mishi na gyara shi a nan musulun sai ke cewa duk lokacin da mutum za a zare mai ido yana bin ran an zare ran kuma shi bai iya dawa kai ne za ka rihe masa za ka rufe masa ido ka rufe masa baki ka meke masa hannayensa ka meke maka duk gashi nan amma duk ba sani ba kawai da ya musu a wara wayo wayo shi kenan ai a kwasa a je murku a je wasu a je a kama shirye-shiryen biki kuma da tunawa lokacin zarayi da shi a shirya biki allah sauki Mm. idan za mu shiga sallah akan safina jirgin ruwa hukuncin da aka yi a cikin jirgin ruwa shi ake yi a cikin jirgin sama mala ya ka wasu ila sallallahu alaihi wasallam ana salata bi safina sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah dangane da sallah a cikin bato ko kwale-kwale fa kana ta salli ka salli fiya qa'imun shi masu ake kai daga tsaye a cikin bato masu ake kai sallah daga tsaye inda lafiya ka kalau illa an ta kaful garafa sai in kana jin tsoron jirmiya jirgin yana aka ce kowa ta shirka suna ga tsaye za a samu ɗan tangal-tangal ya nutse to kowa sai ya yi ta daga zaune a inda yake amma inda babu jin tsoron nutsewa to so ake a yi sallah a tsaye shi ne mala ya ce wa hukumar salata fi ta'ira ka salata fi safina haka hukuncin sallar jirgin sama ɗaya take da sallar jirgin ruwa ayi sallah qaima a cikin jirgin sama in ka san ka samu gurin da zaka nutsu wasu jiragen ana barin gurin sallah wasu akwai masallaci ma madaki galibin jiragen da muke hannu da dinna makiyar mu ne da ya ga masallaci akwai dush wanda zaka samu wasu ana akwai gurin shaye-shaye akwai jiragen da daga ana sai da giya ba wai wanda ke kan hadari ana yawa na sai da giya ana yana sayar da shi a gaga kuma matsala duk wanda ke kan jirgi yana kan hadari kai wanda in taɓa ta ba da zaka yi aina babu kiran da gansu yadda a jira kawai yana za a cika to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi sallah daga tsaye a cikin jirgin ruwa sai in ana jin tsoron za a durmi to haka nan idan kana cikin jirgin sama ma in akwai za ka sallah daga tsaye in babu ke sai ka yi sallah daga zaune walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabbara lokacin da manzo Allah ya yi shekaru da yawa duka shekarun nashi ma 63 ne amma da yake shekara ce an yi ta cikin wahala annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu hutu ba tunda aka sauka mai da wahayi barci shi dan kadan ne hutun shi kadan ne ko lokaci yana cikin hidimar addini da al'umma dan dai al'umma shi kawai ta je aljanna Allah ya kara masa aminci to da haka da shekarun suke tafi wa kabbara ya manyanta ittakaza umudan fi musallahu sai ya samu wani gimshiki yayi a inda yake nafila musalla kamar masallacin cikin gida yanzu ba kowa yake yi masalatin babba mutumin da zai keɓe wani guri wanda ko yara gida sai gashi a gurin sun san sallah zai yi kaɗan kaɗan ne a cikin wani bai lokacin nafila ma a gida ba bacci kawai in an yi harka an yi zo ya fada kawai ce harka ta samu idan an samu matsala kawai ya fada ya ce akwai matsala to yana da kyau mutum ya riki wani guri fifita don lahu a turfa ana so a cikin gida allah ya bada uzurin ka keɓance wani guri ka kamba ma shi ka gyara shi ya zama to wannan guri ne kawai zaka rika shiga kana ambatan Allah karatun alqur'ani da rafi maso da yawa ba ma ware wannan gurin idan mu ware gurin da zamu aje tele babba mai karama bago wanda za a kamo arewa to ko awo a kama wata ce batakar da sauransu da manyan tashoshin na labarai na duniya wani duniya barin da zaka yi wani labarin ma ƙarya ne Allah ne to mu rika samun wani gurin da za mu rika samun muna ambatan Allah cikin gidan jama'a muna nutsuwar a gurin muna da wutar Allah mazala da ya dan shekaru suka yi rauni girma ya zo mishi sai ya samu wani abu na jinkinuwa fi masallahu ya samadu alaihi a inda yake na fili yakan jinginuwa da wannan abu ko idan yana so ya sallah sai ya ta a jingine sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai alkiyamu wal quri fi salatil layl mutum zai yi sallah kala biyu rabi tsayuwa rabi a zaune a sallolin dare ya halatta ga yafiya sallar dare da dai ana so a yi karatu mai yawa a yi dogon tsayuwa kuma da dogon karatu to sai aka waye gari dogon tsayuwar kake so kai da dogon karatun amma kuma ina baka iyawa to sai ka hada biyu rabi a tsaye rabi a zaune za mu ji yadda tsarin yake wa kana sallallahu alaihi wasallam ya salli laylan tawilan qa'iman annabi yakan yi sallah da dare kuma ya dauki tsawon lokaci ya dauki kuma doguwar tsayuwa kar mace da hadisin Abdullahi da Umar ne kowa ya wanda yace ya zo gidan manzon Allah ya kwana gidan ilwashi zamun ce wani sahabi ne zai ga aikin da manzon Allah yake da yayi alwala shi ma sai tashi alwala da ya zo ya fara sallah shi ma sai zo ya bishi ce amma da ya so ya mugu abu aka ce menene mugu abu ya ce bari mazala da ya kabbar sallah ne ma sai na kabbara da ya gama fatiha ya fara suratul baqara yayin da tsammanin sai aya 100 zai ruku ai bai bai ruku ba dan sai to kila sai ya zo 200 ya zo 200 bai ruku ba ya wuce sai da ya gama bakara na ce kila in ya zo karshen sura da yayi ya gama awon da rasul ya zo karshen sura ko kawai sai ya tsallaka ya kama suratul ali imran ya nisa'i kai in zama da sa nasu tokila aya ɗari zai ruku halo bai yi ba ɗaya da ya shanye ta nasu tokila in yi shanye da ga bakara ga nisa ya kira ayi ruku halo kawai sun ji ya kamo ali imran duk waɗannan sura guda uku da izu goma a cikin raka ɗaya su ya ce kuma bayan inda zai ta inda aka ambaci rahamar allah sai ya tsaya ya roƙo inda aka ambaci azaba sai ya tsaya ya nemi tsarin allah duk a hakan aka yi ce na so in gudu in bar shi wallahi a gagarar na yin ya yi fedago ya yi ɗari mai wahala to manzo Allah yakan yi sallar dare tsawilan togon tsayuwa ƙa'ima kuma kuma ya taɓa kwana yana nafila da aya ɗaya ita kaɗai yake maimaitawa aya ɗaya yusalli lailan tsawilan ƙa'ima wa lailan tsawilan ƙa'idan yakan yi sallah ya ɗauki tsawon dare daga tsaye in wata sallar sai tsawon daren kuma daga zaune yakan gama biyu duka wa kana idza qara qa'iman idan ya tashi yayi kabbara ya karanta fatiha sai yayi karatu qa'iman a tsaye an gane ko wa kana idza qara qa'iman raka'a qa'iman idan har karatun nashi na sallar yayi shi ne a tsaye to zai ruku kuma daga tsaye an gane wai za ka ra ka'idan raka ka'ida idan kuma ya karatu daga zanen turu kuma daga zanen zai shi mun fahimci wannan an ce annabi yakan yi doguwar sallah ya dauki tsawon lokaci a tsaye kuma tsawon lokaci ya yi ta a zamne a dare guda to idan ya zo karatun wanda zai yi ta daga tsaye bayan karatun fatiha sai ya yi karatun daga tsaye kuma ya ruku daga tsaye wannan kuma da yake yi doguwa daga zamne in ya yi karatun daga zaune sai ruku daga sai daga zaune a wani kalan farko kenan mun da kala guda ko kuma yace wannan kenan kowa ya gogayya tsabaka ka samu ko wata awa biyu a tsaye kana rere qur'ani ko awa daidai minti talatin ba kai ko goma kala rasa rike ne ka samu da ka san daren da kai ma da ka kai ma ba wasa ba eh mana ka san kai mara nasu sun ka tsaya a fadar Allah yau baka sani ba wallahi wajen daukar salar zaka je ka yi minti 30 a tsaye a layi ko awa ana kare hudu suke zuwa kage
wani sa tun suke sallah kage a sha biyu ma baka samu ka ki tsayuwa fadar Allah ka je ka tsaya a fadar banki kana ta jira eh bar ka ki zama a fadar Allah ka roki Allah sai ka je ka karka jiran doctor ka a bi ko uku ta karshe ma ce ka shi ya tashi agin sai ka sai da kaza kuma dole ka dawo kuma wallahi a cikin sallah akwai sabon akwai sabon lafiya ba babban magani kamar sallah shi sa ya daga cikin karanta da ladubar jinya a nuna mara lafiya maganin da yake sha bai kai sallar nan zai samun lafiya ji lokacin da mara lafiya ya sallah to sai ya samu karin lafiya yasa kai da kake jinya kana son dan uwanka ya samu lafiya to kalka tana mai lokacin sallah yayi la Allah a cikin sallar ne Allah zai ka lafiya mun ji marhala guda manzo Allah yakan yi ruku'u a tsaye in karatun a tsaye yakan yi ruku'u daga zaune in karatun daga zaune tunda yana yin sallah daga zaune ko wa kana ahyanan yusalli jalisan wani lokacin kuma sai wannan safarin yayi sallah daga zaune fa yaqra'u wa huwa jalis zai yi karatun daga zaune fa idza baqa min qira'atihi kadra ma yakunu 30 aw 40 aya lokacin da ya rage aya 30 ko 40 jiwa daga abin da ya karanta saura aya 30 kacal ko 40 ya yi ruku to lokacin kuma kama sai ya tashi sai ai kasa abin ba na wasa ake buko in ka za a ce sai ya rage mai sauran 30 ko 40 to aya nawa ya ba kai da kanka yi lissafi ga gani nawa za ka bara ka gani to daga zaune idan ya yi sha ya yi kafara ya karanta fatiha ya yi ta karatu ya yi ta karatu ya hararo aya arba'in ko talatin ta rage in ya gama ta ya kamata ya rubuto sai ya meke tsaye wannan talatin ko arba'in sai ya karanta ta da gaske me yawa a gita daga mi daga zaune sun maraka sannan sai ya ruku wasu jira kuma ya sujira mun gane wannan sun mai su zama fi rakatun saniya idan ya zo raka ta biyu shi ma sai ya yi musu da zalika irin yanzu a waccan sallar ta raki alfura idan ita sunna tana da sauki sai ga an ka abubuwa kala-kala in ka yi wannan gobe ka yi wancan ta yi kullum kana da ɗanɗano a wajen ibada me yasa a gargajiya babu ɗanɗano in wata ba ce kullum iri ɗaya ce ta ga yaran unguwa ba ta sun iya ta ayyuwan na ayyuwan na yara sai ka sun iya gobe ba ita ce ji ba ita kun ba sauyawa in sallar asuba ce kullum an san sura da ake karantawa ita ce eh a zo a yi alkarutu a yi mulhakko a gani in magariba ce an sami yake karantawa sai ga abin ba ɗanɗano ibada amma ibada ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ga akwai ɗanɗano a cikin ta kullum kana da cikin kasashe kana jin daɗi saboda akwai mutum nau'i nau'i ta ga yan sallama ce a gargajiya iri da yake kawai maliki assalamu alaikum shi kenan ya halitta ta tabbata a cikin suna amma kare zama ta kuma kullum ita da yi ina saura yau kai wannan gobe kai wannan sai kana jin daɗin ibada ta ka kullum kana da karsashi shi ne sunna wa fi sallallahu alaihi wasallam yasa na fi lamma kai ma daga ɗanawa wata nan Eh, ko ma dai ba ka iya ɗari ruwan ba yi kokari ka yi arba'in cin ma in ya zama saura uku ka tashi daga ko ba in ka zama kamata na goke nan dan ka dan kwatanta wannan shine sunna koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba karɓar falala gare shi ba shi yasa ta duk abin da na umarnin ku da shi fatu ku zo da wannan abin musu tsata gurgurin yin zafiya ko da ba ka iya ɗari ruwan ba to i kaɗan ma kaɗan kwatanta wa inna ma sallar subhatu ka'idan fi akhir hayati lamma asanna annabi ya salla asuba wata rana daga zaune a ƙarshen rayuwar shi lokacin da shekaru suka tafi ga rashin lahiya wa zalika qabla wafatihi bi amin wannan sauran shekara guda manzo Allah ya rasu ya bawa mutane sallah daga zaune sallah asuba ne wa kana yajlisu mutarabbiya idan zai sallah daga zaune yana zama ne zaman mutarabbi wai ya ce mana cikin mutaskin ya ke zama mutarabbi aiwa yawa an gaida yabo kallon sallar zaune ga yadda ake yin ta ka dunkule kawo yawa ga hadu macen yayi to za a sa daga zo irin wannan zama ake duk wanda ya gada ya san sallar da nake ai ba da sun gaje kawai da shara bai daga mace ta je gona ta yi noma ta dauko ita ce daga kuma ta zo daga sallar daga zo kasa ba ake dauko a riga dangwala haka kai ta kun gane yin sai ma koya musu ita ba ta iya ba wajen ta ma bai iya ba limamu ma bai iya ba haka za ka tada danginmu na kawai sai dai Allah ya sauki amma yanzu da sauki sauki tun da ana dan bude karatu sai dai matsala abin bakin ciki ahlus sunna sun yi rauni saboda ba sa su sauta inda babu AC ba fanka ba ruwan sanyi yan gargajiya su ne suke zo suke su ku wake wake ne kawai yafi yawa a makaranta da yan maulidin sai ga makaranta a gari amma ko a karanta da su addini da tsarki da wallahi yana koya musu waka kawai da tashewa ya kamata wallahi a tashi ya kokarin sauki amana alhamdulillah ko masu kokari amma cikin makaranta guda goma da muke gani a ƙauyuka da ya kake samun biyu ta ala suna galibi kawai ta yan maulidi ce. kuma in lokaci hana ko maulidi shekara a rika bi gari gari wata rana mun taɓa zuwa ma maka ga yan maulidi su zo yanzu aka saba gani suna zama wa'azi muka ji amma kace ga yan maulidi su dole mu amsa eh da anan aikin mu bambanta da yan maulidi kawai ni wa'azi su kuma wake wake suke to su aka san suna zuwa da aka motoci yan maulidi su suke wuta wallahi mu muna da kwanta a birni saboda can ba galas haka inda haka ba za a same suke da addini sunna da bata zo da ba ba sunna ɗaya za ka iya dole addini sai an yada shi amma da lokaci a sa dukiya duk wasu uzurruka a bar su a je a isa da sakon Allah subhanahu wataala karantar da mutane wallahi ba su iya bane domin akwai wasu yan uwa suka taɓa zuwa daji suna bayani irin kafila da awuya daga nan gari suka wuta ni ma na cikin sawa sun tabbatar da wannan ana magana akan wanka jaraba wani yace wai idan mutum ya kwanta da matar shi ba sai ya wanka jaraba shi tsaba da kisa an yi zina wani ya ce wai kuma da gaske yake kuma nan da shekara ne ko sai yan uwar suka mutu nan arewa maso gabas suna bayani akan kada mutum ya zalunci kada mutum ya riga fashi da makami kai ya riga wani ya ce wai fashi da makamin ma haramu ne da sata da fashi da makami haramu ne kun san me yasa ya tabbai nan yace yau shi aikin shi kenan kuma shi ba taba ce mishi ba kyau ba wallahi yace kun malami suke bai sa zai huda malami su suke bai kuma roƙon Allah kuma in ya ci nasara ya zo ya ba su kuma haramun ne ya rage ta kuma da gaskiya wanda ake kira manyan malaman su suke bayi sa'a yace wallahi shi suna shi kira amma Allah bai taba ji an ce haram bane yace sai da wannan yan wasu kuje dawa a suke da tantin ne ba can kure kure shi bai san ba kyau ba tunda ya taso malamai yake bai kudi su roƙa bai Allah kuma sun suna shi sana shi kira in zai mutu ma sai sun bayi sa'a yayi nan to karka sha mamaki irin yadda jahilci da makure al'umma ta kowane bangare na addini saboda ba a yi kokari in kana tsammanin kai kana ji a sallah shi sallah ma yana ganta in kai kana ji a radio shi yana da radio ma ko talbijin ta ta kawai su kawai haka kakan shi ya yi rayu ya kare haka baban shi ma haka zai kare to wajibi ne a yi kokari kowa bakin gwargwadon shi rika yasa da sakon ubangiji tabaraka wa ta'ala gwargwadon abin da Allah ba shi amma akwai matsala kwarai akwai jahilcin addini sosai wallahi ga al'ummu da yawa abubuwa mutane ba su sani ba ba su ma san ba su sani balantana ba kuma su nemi sanin Allah ta'ala ya fahimtar da mu da kuma sa mu aiwatar da ayyukan ibada a bisa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan za mu tsaya insha Allah darasi ne gaba sai mu tashi a salatu fi nuhali wal amru biha sallah da takalma yanar da ya kamata a zo da takalma goya ne ne Allah zai samu dace Allah ya gafarta mana kurakuran wanda muka yi alaka ba murada wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.